نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو addinin musulunci ce shi kadai ya kadaita da irin wannan tsarin in an je yaki ba a kashe mata ba a kashe yara ba a kashe tsofaffi an fahimta addinin musulunci shine ya kawo wannan tsarin ya ce kar a kashe mata an ji za a kashe mutum matarsa ta tashi da rigima aka ce an ce kar a kashe ta ba za a kashe ta ba banda addinin musulunci wa ma zai iya yin wannan yana da wahala ko? قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه آه قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن, عن, عن ابن, عن ابن لكعب بن مالك قال يتي حسبت أنه قال عبد الرحمن ابن كعب أنه قال يتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana alladhina qatalu ibna abi al-huqayq an qatl an-nisa'i wal wildan ibna abi al-huqayq wani ne da yayi jafa'i ya gallaza musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace aje a kashe shi da waɗansu mutane biyu suka ce su za su iya ya za ku yi suka tafi suka yi sallama matarsa yana ciki matarsa ce zuwa ne ne suka ce mu ne mun zo kaza kaza kaza da sai ta bude kofa da suka shiga sai ta gan cewa waɗannan suna rike da makamai akwai abin da ya taho da su sai ta za ta yi ihu don ta fallasa su shike na kar abu ba zai yi ba to sun kashe shi amma sai suka ce lokacin matarsa ta so ta yi ihu don jama'a su zo mana ta tona mana asiri kenan abin da za a faɗa amma sai ya ce sai na yi kamar zan kashe ta sai da tuna manzon Allah ya hana sai muka kyale ban da shari'a musulunci ina aka taba samun shari'a a tsari a haka a duniya duk baki daya qala fa kana rajulun minhum yaqulu yace cikin waɗanda suka je suka je ce barrahat bina imra'atu ibni abi al-huqayq bisiyah ya ce barrahat ai zahar ta yi iza bayyana ta yi ihu don a zo a kawo agaji fa'arfa usaifa alaiha ya ce sai daga takobi na kamar dai zan kashe ta don mu huta kara ta zo mu samu yi abin da muka je yi sun ma'azkuru na haya rasulullahi sallallahu alaihi sallama fa'akuffu walaula zalika istarahana minha ce sai da tuna da fadar manzo Allah sai na kyale ta ba don haka ba da mun gama da ita mun huta wace shari'a wani tsari a dokar duniya duk ya kawo wannan tsari ba ma mace ba wanda kake yaki da shi kana kallo yana kashe musulmai da kaɗa ga mishi takobi ya ce a shaɗu Allah ilaha illallah Khalid bin Walid ya ce me ya ce a wannan haka kawai sai ya yi me me manzo Allah ya ce katalta ba da ma kala la ilaha illallah banda shari'ar musulunci ba shari'ar da ta kawo tausayi da sassauci kamar shari'ar musulunci duk tsarin duniya wanda zai hausa mai sako bama bamai a cikin jirgin sama bama bamai za su bambanta tsakanin tsoho da yaro da mace da namiji yuhulikul harsa wa nasara duk abin da aka samu kashewa ake don haka ake so ka je za ka kana kashe kana yaki da mutum ko yana zai kashe kan ya same ka kana daga mishi takobi ya ce ashhadu an la ilaha illallah wannan kalma ta kare jinin shi eh ai shi shari'a musulunci ko qala wa haddathani an malik an nafi' an ibn umara أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin wani yaƙi da suka tafi sai ga mace an kashe ta fa'an kara zalika sai ya musunta haka ya ce don me za a yi haka a daina kisan mata wani ha an katilin nisa'i wasu biyan ya ce kada a kuskura a kashe mata da yara kan kanana in an je yaki haka tsofaffi kar a kashe su tsarin shari'ar musulunci kenan shi sa aka ce maka jihadin ya kasu kashi a kanka kai kanka karan kanka sai ka yaki kanka a zuciyarka mataki uku to wannan matakai in zuciyar ta fita lafiya ta samu ta warke daga wannan curuta shine za ta iya yin waɗannan abubuwa ba amma in ba haka ba abu ne mai sauki yana da wahala manzo ce mu je mu kashe shi mu shigo za mu kashe shi matarsa za ta fallasa mu ta tona mana asiri na cire takobi kamar zan sare ta don mu samu dama ta yi shuru sai na tuna manzon Allah ya hana manzon Allah ya hana manzon Allah na wajen ne manzon Allah na wajen ne amma tun da ya hana ni ba yadda za a yi in saba mishi na saba mishi ba zan ci nasara ba in na saba ma manzon Allah ba zan taba cin nasara ba bukata ta ba za ta biya ba ba shi ake so ba wa in tuti'uhu tahtadu wa ma Allah rasul illa al-balagh qa'ida مفهوم المخالفة مفهوم الموافقة شيني وإن تطيعوه تهتدوا وإن تعصوه شيني تضلوا سيكم أتى تسولوا يزاك إصابة ومن الله صلى الله عليه وسلم أتكم مي أتكم كومي أسار الرايوة duk tsarin manzo Allah an kauce an bari kisa duniyar nan ba za ta taba zama lafiya ba fa sai ran da aka dawo kan abin da yake daidai shi ne gaskiya sai ran da aka zo kuma lokaci na tafi za a zo a tattocila ana yawon neman ina addinin musulunci ne ke zo cece mu daga wannan wahalhalu da muke ciki kowa ya kera kerau kowa ya kera har ya kera kerau ya ajiye wannan wannan wannan ran da duk suka tada abin su fa to kowa ya kera kuma yana tsoro tsoron me kake ji wannan ta kera wannan ta kera wannan kowa ya kera tsoron me kake ji kowa ya tada nashi mana ya so duniyar ta tashi sai a koma ina to mai tallan gishiri ya ce a shiga ruwa balle mai tallan yalo mai tallan gishiri ya ce a shiga ruwa mai tallan yalo sai ya ce a'a in an shiga wake da riba su muka su tayar mana duniyar ta tashi su ne ba su taba tunanin duniya duk abin da muke yi muna a inda muke hange kenan abin da muke ginawa kenan in ya zama na mai tallan gishiri shi baya tsoron shiga ruwa mai tallan yaro sai an yaya min babil aula ko dukkan sun sani shi sa kowa na tsoro ya kera amma kuma abin na yi mishi barazana yana tsoro saboda ya san ba shi gada ya kera ba ko قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام سيدنا أبو بكر شيء أيك سوجوجي زوا كسن شام فخرج يمشي مع يزيد ابن أبي سفيان يزيد ابن أبي سفيان شيني أقرب شام جدا شيني شيني زي جي يجي وكان أمير ربع من تلك الأربعة شيني شيني أمير a cikin waɗannan inda aka rarraba su ɗin to sauran waɗannan kuma su wane ne allati amara hasari wa umara ulbaki abu ubaida rub'un wa amr ibn al-asi rub'un wa shurahbil ibn hasana rub'un shi ma haka aka raba su guda hudu kai ka je nan kai ka je nan kai ka je nan kai ka je nan fa za'amu anna yazid qala li abi bakr sai abubakar ya fita yana raka zai rake amir shi yana da shi amma yana tafiyar kasa yana jan shi yana tafiya yana haye sai ce imma an tarkaba wa imma an anzila ya ce khalifa ko dai ka hau ko ni in sauka ba daidai ba ne ni ina haye kai kana tafiya ba faƙala abubakar shi sai na abubakar ya ce ma an tabi nazilin wa ma ana birakibin ba za ka sauka ba kuma ba zan hau ba inni ahtasibu khutaya hadhihi fi sabilillah wannan tako da nake da kafata ina tafiya eh ina neman lada fi sabilillah nake ina neman lada ne wajen Allah shugaba kenan ko shine khalifa shugaban kasa kenan ko shine shugaban kasa shine supreme commander shine wane ne commander shine duk abin da zaka fada shine amma gashi ga abin da yake saboda tsari canji sai canji daga ina yake farawa wallahi tallahi duk rayuwar da muke tatsuniya ake Allah ba ba wanda a samu mutum ɗaya rike tuta da gaskiya a duk mun fita cikin wannan wahalhalu da muke ciki maganganu ake da baki Allah gashi Abubakar yayi a aikace shekara da nawa kenan gashi an zo ana karanta maka ثم قال له سألنا سيدنا أبو بكر نصيحة ko wasiya da zai yi ma wanda ya aika zuwa sham sai ce masa ne innaka satajidu qauman yace tabbas zaka samu wa'ansu mutane za'amu annahu muhabbasu anfusahum lillahi suna riya cewa su sun tsare kansu ne dan Allah ba su ba rayuwa suna bauta ma Allah ne a cikin suma a cikin suma an sumi'a fadharhum wa ma za'amu annahum habbasu anfusahum lahu da kyale su ba ka ba su ba za ka yake su ba kyale su wasa tajidu qauman fahasu an awsati ru'usihim min ash-sha'ri zaka samu wayansu mutane kuma sun aske tsakiyar kansu sun bar gefe gefe da gashi fadrib ma fahasu anhu bis-sayf ka sare inda suka aske din da takobi wa inni musika bi ashrin in zai ma wasiya da abubuwa guda goma har abubuwa suka fita hannun musulmai fa da mai ake yaki takobi takobi ake yaki takobi sanduna mai nan abin nan kibi-kibau da waɗannan abubuwa su ne kayan yaki a lokacin kuma duniyar nan sai da ta zauna hannun musulmai ta yi shekara dubu kowa na zaman lafiya ba abin da zai hana ka zaman lafiya tun da masu karfi wanda suka waɗanda suke iya kera makaman kare dangi ga nasiha da suke maka kai da za ka yaki je ka kai yaki amma ga abin da muka ce makar kai me zai tashi hankalin duniya duniya ta zauna lafiya wancan lokaci da duniya ta sau tilka ayyam nudawilu ha bainan nas ana nan ana nan sai al'amari kuma ya dawo hannuwa waɗanda ba musulmai ba to shi ne rigiman da kake gani tun daga wannan lokacin har zuwa yanzu za a zo a kai lokacin da su ma suna neman mafita eh za a zo kowa yana neman mafita a lokacin za a ba mafita shi shari'ar musulunci yadda kake ɗaukowa ka karanta su ma za su nema su karanta ashe addinin musulunci ne zaman lafiya ba mu sani ba ne waɗanda suka riga suka je lahira kuma ranar lahira su lau kunna na su mau auna aqilu ma kunna fi ashabi sa'il ashe mu ba mu da hankali duniya a lokacin ku kuma kana ganin sun fi kowa hankali sun fi kowa ci gaba ci gaba mai hakan rijiya ne wallahi ba ci gaba ba ci gaba duk maganganun sa da suke su da kansu suke warware tabka da warwara ne yanci kasan turai duk kana da yanci ka yi abin da ka ga dama mace na da yanci ta yi tafiya tsirara amma ba ta da yanci ta sa hijabi ba ta da yanci ta sa hijabi ko tana da yanci ina ma nan yanci a tun da wacce tana da yanci ta yi tafiya tsirara inda ta ga dama wacce ta ce ita hijabi za ta sai ku ce duk yanci ne ke ma kina da yanci amma suna ganin hijabi ce zuciyarsu sai hankalinsu ya tashi sai gabansu ya fadi musulunci kenan da sun ji sunan musulunci gabansu faduwa yake duk da abin da suke mallaka ba ima ga wani irin yanci kenan duk wanda ya shiga kasar ka yana da yanci dokokin kasar za su kare shi amma za ka aika kasashen waɗansu aje a kakkashe su ina yanci ina insaniya ina mutunci babu wallahi an fahimta to shi sai na bakare fada ma sojansa ya ce zai ma wasici da abubuwa guda goma la taktulan namra'atan kada ka kuskura ka kashe mace akwai yanci da mutunta mace sama da haka wala sabiyan kada ka kashe yaro karami wala kabiran hariman haka tsoho wala takta anna shajaran musmiran duk bishiyoyinsu da ke da abinci a ciki ya'ya kada ku sassare ya zama barna kenan wala tukharribanna amir duk abin da ke zaune lafiya yake tsaye lafiya biya ce gida ne mutu kada ku lalata musu komai duk abin da ke zaune lafiya ku bar shi haka kar ku lalata musu wala tukharribanna amiran wala tahqiranna shatan kada ku shiga garken su ku sassoki dabbobi akuya menene ku yanyanka su ku burma cikin su ku yi musu hasara wala ba'iran ko rakumi illa li ma'kalatin sai dai in za ku yanka ne ku ci amma wai dan ku bata musu ku kai musu ku fatattaka garken dabbobin su kada ku yi haka nan an barna ta dukiya wala tahrikanna nakhlan aw nahalan wanne ne ce nahalan nahalan kada ku kona bishiyoyin dabinon su wala tahrikanna nahalan inda zuman su yake kudan zuma inda zuman su yake kada ku kona su gudu ku kyale su watakila za su dawo inda musulmai suke kada a kore su kada a kona su wala tufarriqannahu kada ku rarrabe shi wala taghlul kada kai gululi saka gariban yaki wala tajbun kada ka ji tsoro wasiya kiran guda goma duk kasan turai waye zai wa ina za a yi ina za a yadda da ina za a yi wannan abu قال وحدثني عن مالك bayan ga abinda manzon Allah ya fada ga tsarin Imam Malik ga abinda manzon Allah ya fada bayan manzon Allah farkon shugaban musulmi shine wa ga abinda shi ma yayi to wa zai zo ya saba ma wannan to za a ga shi ma sayyidina Umar abinda ya fada an fahimta a lokacin sayyidina Abakar ko sayyidina Umar ko sayyidina Uthman ko su ne fa waɗanda zaka ce manya-manyan duniya da suke mallaka makaman kare dangi an fahimta قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد يعني يعني تو أبو باكر هذا شو سيأخذوا أيدي قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله الخليفة الخامس الراشد سيدنا عمر بن عبد العزيز العادل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya aika sojojin yaki ga abin da yake faɗa musu ughzu bismillahi fi sabilillahi ku je ku yi yaki da sunan Allah kuma saboda Allah kadai za ku yi tuqatiluna man kafara billahi za ku yaki wanda ya kafirce da Allah wala tahullu kada ku ɗebi riban yaƙi ba da izini ba wala takdiru kada ku yi yaudara ina mana wala takdiru kada ku yi yaudara ina manan shi eh ana ana yakan mutum sai ya mika hannu ce ya zama musalim sai ku ce a to shi kenan ba laifi ba laifi da aka same shi aka kashe shi an ci amanarsa eh an ci amana za mu karanta insha Allah wala tumassilu wala tamsulu wala tumassilu in aka kashe mutum kar a bata mishi halittarsa a yanke hanci a yanke kunni a a'a shikenan yaki yake an kashe shikenan kada a bata halittarsa wala kad karramna bani adama haka Allah ya ce wala taqtulu walidan kada ku kashe yaro karami wa kul zalika lijiyoshika ka faɗa ma sojojinka da za ka aika su ga abinda manzon Allah ya faɗa su ka faɗa musu su ma haka za su yi wasara ya ka insha Allahu wassalamu alai babu ma ja a fil wafa'i bil amani babin da ya zo na cika alkawari ana yaki muna yaki da mutane sai mutum ya ce a shaɗu Allah ilaha illallah dole ka kyale shi sai ce a mun mika wuya mun zama kafiran amana sai ka kyale shi ba zai iya yin magana ba yana nesa sai daga hannu yana nuna alaman cewa mai to ya zai hannu ne da ya za a yi ko kuwa haka ko ya aje makamai to duk wannan in ayi mai shari'a ta ce ayi haka insha Allah قال حدثني يحيى عن مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه سيدنا عمر يربط أما وندي أيكا ya je yaki sai ce innahu balagani yace na samu labarin anna rijalan minkum cewa cikin sojoji a cikinku yatlubuna al-ilja yar suna neman wani kasurkumin kafiri wani babban kafiri suna neman shi su kashe shi hatta idza asnada ila al-jabali wamtana'a sai ya sheka da gudu ya je ya hau dutse ya samu kariya ya kare kanshi faƙala rajulun matras ya kulu la takhaf sai wani ce a ba laifi karka ji tsoro karka ji tsoro tun da ka hau sama fa iza adrakahu qatalahu amma in ya same shi ya kashe shi bayan ya gudu ya hau dutse ka ce mishi ai ba laifi ba komai ba komai kuma ka same shi ka kashe shi ka ci amana wa'inni sai na umar ce ni wallazi nafsi biyadihi na rantse da sarkin da raina ke hannunsa la a'lamu makana wahidin fa'ala zalika illa darabtu urukahu ce duk wanda yayi wannan zan sare shi shi ma kuna yaki kafiri ne kasur kumin kafiri ajil katun abu katun kafiri yana yaki sai ga abu ya fi karfin shi sai shika da gudu sai ya hau dutse da ya hau dutse mana ya tsira kenan ai sai kuka yaudare ku ce ai ba komai ba komai ba komai cewa ba komai ba komai din nan mana ku yi mishi mai kenan eh kun ba shi amana ke sa'annan kun amintar da shi da kuma kuka same shi sai ku kashe shi sai na umar ya ce in na samu wanda ya wannan shi ma zan shi ma zan kashe shi qala ya haya samitu malikan yaqulu laysa hadha alhadith bil mujma'i alayhi wannan hadisin ba hadisi ne da aka yi ijimai a kansa ba walaisa alaihi al'amalu ba a kan shi ake aiki ba ina mana walaisa alaihi al'amalu juz'i ne na cikin hadisin cewa zai kashe shi din aka ce ai wanda ya wannan hukuncin shi ba kisa bane yayi laifi ne amma bai sa kashe shi ba za a kashe shi ba shine abinda aka ce abinda sai na umar ce zai kashe shi ne aka ce laisa alaihi al'amalu an fahimta kaga addini da sahabi da su wanda aka ga za a yi mishi gyara duk sai a mishi gyara wani addini ake haka kowane tsari wani taro ake yin haka yanzu babu fin karfi ne kawai wanda ya fi karfi sai abin da ya ga dama sa'annan shi ma ya je kasa zama lafiya wallahi tallahi kada a taba tunanin in ka taba zancen cewa wai suna jin daɗin rayuwa kai ma ka tuni imanin Allah ya hana abu ka yi ka ji daɗin rayuwa Allah ya hana abu ka ce e kai za ka yi daga dara kuma ka ji daɗin rayuwa eh ba zai yi ba da wai ba ba zai yi ba ne zai yi amma da wahala amma zai yi wanda ka zalunta din shi ya haramta zalunci wai haramta zalunci kai ka saba mishi kai zalunci sai Allah ya ya ka ji daɗi ka ji lahira ka shiga aljanna to ina mana in ni haramtu zulma ala nafsi ko kai ka shigo gida ka tarar da ya'yanka guda biyu ɗaya yana dukan ɗaya duk tausayin ka ina za shi fushin ka duk ina za shi to sama da haka ma da ka zo ka tarar da suna dukan shi sai ka kama shi ka rarrashe shi sai ka shiga ɗaki ka ɗauko abu ka bashi kyauta gobe zai ci kai karku ta bashi kuka da ke shi zai ci gaba ta kai shi kada wanda ya taba shi kuka taba shi abba zai ba shi kaza zai zama shi alkhairi za za ba za a taba shi ba kuma ba za a zalunce shi ba to ashe duk wanda ka zalunce shi baka da hankali kenan ina ma na baka da hankali kai mishi akasin abin da kake nufi a ba gata kake nufi ba gatan baka san gatan kai ba duk wanda zaka zalunce shi kai ne dan ka bata mishi to sai kai mishi akasin abin da kake son kai sai ka gyara mishi shi yasa suka ce duk wanda yake zalunci ba shi da hankali ne da yana da hankali ba zai zalunci ba ba haka bane ba haka ne ko ba haka bane ba wallahi tallahi duk wanda ka zalunce shi kayi mishi gata wajen Allah wa izzati la ansuranna al-mazluma walau ba'da hin ranzuwa Allah la ansuranna al-mazluma walau ba'da hin Allah ya rantsuwa limamin guwanku yi rantsuwa za ka ɗauki matsalar da wasa balle Allah ya yi rantsuwa wa izzati la an surannal mazluma walau ba da hini wallahi zan taimaka ma wanda aka zalinta ba gashi ba duk ana zalincin ba ana yaudara ana dabara ana karya kuma a kasa samun zama lafiya a kasa samun biyan bukata a kasa samun biyan bukata haka ne ko ba haka bane ba haka ne to kada wasu ila malik yace an tambayi imamu malik in aka ce maka fa zalunci kada ka kai shi can nesa tun daga kai shugaban kasa har chairman na local government har kai shugaban kasan gidanka eh duk wanda ka zalunta Allah bai baka izini ka zalunce shi ba in ta zalunce ka Allah zai kama tan ka zalunce ta Allah zai kama ka to ashe a zauna a yi sulhu a cire zalunci cikin rayuwar shine za a zauna lafiya ba haka bane ba to ya za a yi ya za a yi shi ne suka ce duk rayuwar duniya kowane ne da ni da kai da kowane ne in ma insaniyun ina mana insani me me me mai mutunci ko wanda ba mai mutunci ba ananiyun ko wanda ke da bambanci bambancin kabila nuna fifiko nuna kaza kaza kaza sai malamai suka ce in ka ɗauka cewa kai ke da haƙƙi kan matarka ita ba ta da wani haƙƙi a kanka lasta insaniyo kai ba mai mutunci ba ne kai mara mutunci ne saboda mai wala hunna mislul lazi alaihi na bil ma'aruf ba haka bane ba ina mana wala hunna mislul lazi alaihi na bil ma'ruf wai me duk abin da kake kana nema ne a sauke hakki ka kai a baka kana tunanin hakki ka bayar kai ma rashin mutunci ya shiga zalunci ya shiga shi yasa ba a jin daɗi ai matan da ka auro din hakku mutu jin daɗin da ya kamata ka yi game da ita ba za ka samu rabi ba ita ba za ta samu rabi ya za ka ji daɗin rayuwa da ita sai me sai ka ba ta dukkanin haƙƙoƙinta sai ta ba ka dukkanin haƙƙoƙinka matukan zalunci na shiga ciki allah ba zai taba hore maka ita ka more ta yadda ya kamata ba in ita ke zaluntarka Allah ba zai ta more mata kai mata more ka yadda take so ba to ya za mu tafiyar da rayuwa kenan mu koma mu yi akan haka aka gina duniya da adalci adalci yasa ake zauna a duniyar ta zauna in babu adalci rayuwa duniyar ba za ta zauna rayuwar ba za ta zauna eh in babu adalci sai zalunci in zalunci ya faru kuma Allah yana kallo zai kama duk azzalimai dukkan sun aka ce ba yadda za a yi mutum ya zalunci ya bar duniyar nan lafiya ana na wata ranar kasar sham sai wani zai shahara da zalunci aka zo gaishe ya mutu lami lafiya wani ba wai addini tare da shi bai ce kai ba yadda za a yi lalle wannan rayuwar bayan wannan rayuwar akwai wata rayuwar da za a yi sakayya in ma kama wane ya mutu lafiya lafiya lafiya kawai ce wallahi bayan wannan rayuwa ko wata rayuwar da za a yi sakayya eh tunane mai kyau kina eh ai kowa yana tunane mai kyau kowa in kai tunane mai kyau in kowa in kai tunane an ce aka ce maka fitira Allah ya hada ka da fitira yadda ka san jini na cikin jikinka haka fitira take jikinka ko ka yi aiki da ita yadda ya dace ka ci nasara ko ka kin aiki da ita ka yi kasarar rayuwa amma kowa yana da shi a tare da shi tun kafin zuwa musulunci Allah haka Allah ya halicci dan mutum dan adam mutum ai ba dabba bane ba ko kafiri in yi abin da ba daidai ba ya yake ji a ransa eh ba da wannan fitira ke fitira ke ba ba mun ce magi in ka ba magi abinci sai mai sai ta zauna nan ta ci abinta in ta sata nama ta san me ta san ba ta yi daidai ba haka duk wanda bai yi daidai ba zai ji shi kasa bacci yana ji wannan abin ba zai taba fita cikin jininka ba har abada ko ka yi daidai ko kar ka yi daidai kai za ka sha wahala an fahimta me ya rashin yin daidai ne shari'ar musulunci ita ce ba ka son ka bi ko shi ke da za ka tsira wani mutum kasan sham yana da kuɗi shekara ta kai zai cire zakka sai ya hadu da matsala uwar gida ta ce sai an canza kayan gida ki gidan nan duka kaddara zakkan shi ta kama naira dubu goma misali fa aka cire ga kayan da ake nema a canza gidan ya kama dubu goma ko sama da haka sai bar zakkan sai ya cire kuɗi aka yi aikin abinda hajjiya ta ce sai an yi don ana son a zauna lafiya ba ka bane ba shi kenan yana tashi sai motarsa ta lalace barna ta samu abubuwa daidan zakkan nan da bai cire ba sai da ya kashe shi a cikin gyare-gyare wai don kada ka taba tsammanin cewa ka saba wa Allah ka zauna lafiya ko ka samu da muke yi wallahi ƙarya muke yi wadaran kanmu muke dole sai ka cire shi ka samu lada ka cire shi don Allah ka samu lada ko ka cire shi cikin hasara ka samu tashin hankali da hasara kuma ba shi na nan lahira yana jiran ka ba dai kuɗi ne ba ka son ka cire ba wallahi za ka cire shi ta inda ba lada kuma hakkin na kanka yana jiranka kala wasu ila malikun aka tambayi imamu malik haka ne ko? anil isharati bil amani a hiya bi manzilatil kalam aka ce nuni ishara ana yaki sai kafiri ya nuna hannu ya zama kafirin amana kenan ishara ya yi ba magana ya yi ba ya ce za a ɗauki wannan kamar magana ya yi a kyale shi ƙalan na'am ya ce iyi wa inni ara an yi ƙaddama ilal juyush allah taktulu ahada ya ce imam malik ya ce ina ganin a kafa ma cikin doka duk sojoji inda suke a ce musu kada ku kashe wanda ya mika hannu ya daga hannu ya ishara ya ce waye amana ألا تقتلوا أحدا أشاروا إليه بالأمان لأن الإشارة عندي عند من عند إمام مالك بمنزلة الكلام wannan asali ne cikin usulul malikiya shine al-isharatu tubtilu sun kai ishara kaman kai magana ke eh ko kai الإشارة بمنزلة الكلام وإنه بلغني أن عبد الله بن عباس قال يتي ناسا ملاباري شو عبد الله بن عباس يتي ما خطر قوم بالأحد الخطر أقبه من الغدر ما خطر قوم أي ما غدر قوم بالأحد إلا سلط الله عليهم العدو duk sa'an da aka yi yaudara aka ci amana ko kafiri ne ba Allah zai ɗora kafirai a kanku ana fahimtar dokokin shari'ar musulunci wayan na su ne shari'ar musulunci fa amma don ana presentation an ji an presenting paper an ji ai mene da mai wallahi tallahi ba zai fito da surar musulunci yadda ya kamata ba ba zai fito da shi ba saboda yana cikin littafi ne ba a aiwatar da shi a aikace ba a aiwatar da shi a aikace wannan sai manzon Allah da sahabbansa da tabi'ai su ne imanin ya kai inda aka ce ka tsaya wa ya kaifu inda amrihi wa nahayi alaysa kazalik Khalid ibn Walid mutum kafiri yake yaki tsara da suka ya kashe wannan ya kai da aka zo aka daga mishi takobi ya ce ashhadu an la ilaha illallah kalma wannan kalmar yana fadarta halin ya ce kai sai gama bishi amma ya ya ya jiyo da ya je wajen manzo Allah zai zai a taqtuluhu ba da ma qalaha yace ya manzo Allah ya ka fa kaifa bika bi la ilaha illallah yawm al-qiyamah ya za ka yi da wannan kalmar ranar tashin alkiyama ya manzon Allah ya fada ne don ya kare kanshi ka tsaga zuciyarsa ne ka gani Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid Allah ba zan yadda na share ka Khalid a cikin wannan laifi ba Khalid ya ce sai na ji kamar ina ma da ban musulunta ba sai yanzu aikin da na yi mana addinin musulunci ba abin da ke so sai adalci ba zalunci ba Khalid ibn al-Walid ba dan Allah in kai ne takobi ke hannunka mai zaka yi eh ya za a yi ya za a yi Khalid shi ya san abin da wannan bawa yayi fa ba ta dace ake yaki ba ya autakila ya ga bar irin barnan da yayi ana daga mishi takobi ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba za ka yadda ba wannan fir'auna kenan ashhadu an la ilaha illallah a to ai ba wannan ake duba ba ai ba wannan ake duba ba Khalid ibn al-Walid kai ma zaka ce me yasa Allah ma ya bar Khalid lokacin da aka yi kaza kaza ba a kashe shi ba akwai abin da bai yi ba musulmai ba Allah ya san zai zo ya zama takobi na Allah yasa bai ba da izinin dama a kashe shi ba da ne shari'a ake bi ba ba son zuciya ba ba za a taba bin son zuciya ba a samu lafiya ko a zauna lafiya ba sai an bi shari'a ne babu al'amali fi man u'tiya shay'an fi sabilillah babin da ya zo na wanda aka bashi abu saboda Allah gashi nan zaka je yaki kai ne komanda ko kai ne soja ko kai ne menene ga wannan zaka je yaki waje kaza in ka kai waje kaza an bar ya an ya zama mallakanka ko in ka kai in ka je kana kai fagen fama wannan abin ya zama mallakanka an baka kyauta kenan ya zama naka an fahimta ala haddathani yahya an malikin an nafi'in عن عبد الله بن عمر أنه كان, أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه yace in zai ba da wani abu saboda Allah sai ce idza balagta wadil qura fa sha'anuka bihi in ka kai waje kaza wannan abin mallakar ka ne je ka ci ya zama mallakar ka amma kafin ka kai wajen baka da iko bai zama mallakar ka ba an fahimta me yasa ake yin haka eh a kara masa mai himma قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له هكذا متعب ينا كي إن ذا أياك فجن فما أم يزو ملكنسا تند أم باك يزو ملكنك قال يحيى وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز aka ce imamu malik mutum ne ya ɗora makansa za shi yaki ya je shiri ya tanaji ya sai kaza ya sai kaza ya sai kaza saboda mai saboda yaki hatta idza arada an yakhruja mana'ahu abawahu da yazo zai fita zuwa yaki sai iyayensa suka ce a'a ka zauna ka duba mu tukunna au ahaduhuma ko ɗayansa ko hajiya ko alhaji ko ubansa ko uwarsa suka ce a'a ba mu baka izini ka je yaki ba to me zai yi qala imamu malik yace la ara an yukabirahuma ba na gani ya nuna musu girma ba na gani ya ja da su suna ce ba mu baka izini ba suka ce shikenan ji da bi walakin yu'akhira zalika ila amin akhar tun da akwai niyyar da shiri da ya yi sai ya haƙuri baɗi ko suwa ba shi izini tun shekaru ashirin goma ya yi da menene ana ta hayaniya an sun sunna masu gajerun wando wallahi na je gida alhaji uba alhaji ce don me na bar gemu to ya za a yi wani ana kyau shi da uban shi ba sa shiri saboda ai ka san manya ba sa barin gemu wa'yan su to in yaro ya zo ya bar gemu ya ce ya bar sunna in ya je gida sai ya za su kare da mahaifinsa to ya za a yi sai zo ya sai zo ya dora maka wahala ya ce to shi ya zai yi ai matsala ce mana ya ce mishi ya bar gemu ai sunna ce kar ka bar gemun ka sunna ce manzon Allah kake koyi da shi to shi kenan ban taba ce ma mutum ya bar gemu don su bata da uban shi ba abadan abadan ce kaga rayuwa a hankali ake tafiya sunnonin nan suna da yawa gemu ɗaya na ciki bin iyayenka ba sunna ba ce shi ba ya ce ubanka bai sani ba ne in ya sani shi zai ce maka ba an ce musu girman kai ne an ce musu da me ake bata mutane suna ba ma guji in ka je kauye kana son ka bata yan izala za ka ai suna da kirki suna da komai amma inda su ɗaya ce suna raba 'ya'ya da iyayensu mutumin kauye menene waye kashin bayansa waye kashin bayansa wannan kalma ana jefa ta ciki ai suna da kirki suna da kokari illan su kwaya ɗaya ce sai su raba ɗa da uban shi babban barna illa kenan kalma karam gata da yar karamar amma babban illa shi mutumin kauye ko ba maguje ko mutumin kauye kashin bayansa shine wa shine zai masa noma shine a zo a raba shi da shi duk dabarar da kan zai kan ba zai fahimce ka ba har ga an gama da kai a wajen shi an fahimta tun yanzu ya ce gashi nan na barge mu na je gida mun kasa fahimta juna alhaji ya yi fushi ya yi mai fada ya za ka yi wace fatawa za ka bayar imam malik ce la ara an tukabirahuma ma ma'ana la ara an tukabirahuma ka yi hakuri baɗi to amma kayan da ya saya don zuwa yaki fa sun zama fi sabilillahi kenan ko to me wace fatawa imam malik ya ce wa ammal jihazu fa inni ara an yarfa'ahu hatta yakhruja bihi ai kayan da ya riga ya saya sai ya ajiye su ya rataya su ya ajiye su har baɗi in an bashi izini sai ya fita fa in khashiya an yafsuda in ya ji tsoro yana gudun cewa kayan za su lalace kafin baɗi kafin iyaye su ba shi izini ba a bushe sayar kuɗi zai lalace ne shi zai sayar sai ya ajiye kuɗin wa amsaka samanahu hatta yashtari bihi ma yuslihuhu lil ghazwi ranan da aka bashi izini kuɗi baya lalacewa sai ya je ya sayi kayan fa in kana musiran yajidu mithla jihazihi amma in mawadaci ne ya san ko duk sa'an da gaba shi zai iya sai kashe kudinsa idza kharaja falyasna bi jihazihi ma sha'a bu yanda ake tafiya da tsarin fatawa ko ba zafin kai bane ba fa ba zafin kai bane rashin koyon ilimin shi yake kawo mana wannan abubuwa an fahimta babu zafin kai ilimi ne da ladabi da biyayya an ji fatawan imamu malik ko wani ya shirya za shi yaki sai da ya zo zai fita sai iyayensa suka ce a'a ba mu baka izini ba ko ɗaya a cikin su ko menene wannan imamu malik ne yake ake faɗa wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaka abawani me yace kana da iyaye ce eh yace fa fihi ma fajahid je ka yi jihadi a cikinsu ciki musu biyayya sama musu abinci kula da sha'aninsu fafihi ma fajahid ka yi yaki a cikinsu alaisa ka zalik yanzu mana fatawoyin imam malik muke ɗauka kai tsaye fa kai tsaye za ka iya fatawa da mazhabin imamu malik ka zama mai fatawan mazhabi ke اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم